الرحيم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل كراتم أتكين للتافن خطوات إلى السعادة للتافن دا مال من مسلم شيربوتا أتوى الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم الإمامي كما بهدبة أمسلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديكي قريم مدينة idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata mun fara karatu akan babi da malam ya masa suna da yaya zan kasance mai ikhlasi a cikin dukkan ayyukana da nake yi tsakanina da mahalicina daga ciki mun tsaya akan gaba ta uku malam ya yi magana gaba ta farko shine yawaita addu'a da kuma kafa dalili da maganar sayyidina Umar dan Khattab da yake yawanta yin addu'a yana cewa ya Allah ka sanya dukkan ayyuka na su zaman to nagartattu sannan ka sanya su su zama domin neman yardarka ina mai ikhlasi a cikin su kuma kada ka sanya wani ya zama yana da rabo a cikin aiki na gaba na biyu shine boye aiki mutum ya kasance duk aikin da ya kamata shari'a ta zo da wato umarnin a ɓoye wani aikin mutum ya iya iya wasa wajen ɓoye wani aiki ɗin gaba ta uku wacce ita ce gaba ta ƙarshe da muka tsaya a kai shine kallon ayyukan magabata na ƙwarai cikin waɗanda suka gabace mu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina da sauran magabata waɗanda suka zo a bayansu gaba ta hudu wanda akan wannan gaba za mu tashi shine ihtiqarul amal bawa yana rena aiki da yayi kada bawa ya dauki aikin da yayi ya zama wato yana yana yana girmama aikin yana kambama shi afatul abdi ridahu an nafsihi malam yace annobar dan adam cikin ayyukan ibada cikin ayyukan da suke na Allah maɗaukakin sarki ayyukan da ake neman yardar Allah da su annobar da ɗan adam yake tsintar kansa a cikin ayyukan da suke na Allah shine ridahu min nafsihi bawa yayi ainihin yarda da kansa ya ji cewa yanzu ni ma na kai matsayi kaza ko na kai matsayin da in dai nayi wani aiki to an karba kawai ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا duk wanda yake dubi cikin lamarinsa cikin ayyukansa yake kallon kansa bi ainin rida da ido na yarda wato ya ba wa kansa yarda ya tsarkake kansa faqad ahlakaha wannan kan ya halakar da kansa duk wanda yake kallon kansa cewa yardajje ne Allah ya yarda da ni kuma duk aikin da nayi Allah ya karba baya kokonto ba kuma kokonto na imani ba a'a yana jin yaƙini na girman kai cewa ai tunda muka aikata aiki kaza kam ai kawai an karba babu babu babu babu wato babu tunanin ikhlasi a ciki babu tunanin shin an cika ka'idodi da Allah madaukakin sarki ya umarni a cika su wajen aikata wannan aikin kawai shi tunda ya yi kawai ya gamsar da kansa cewa an karɓi wannan aikin aw nuzi'a minhu qala ma'ahu al-ikhlas wa man nazara ila 'amalihi bi 'ayn al-'ujb duk wanda yake kallon aikinsa da ido na jiji da kai qalla ma'ahu al-ikhlas irin wannan zaka tarar ikhlasi yayi karanci tattare da shi aw nuzi'a minhu kuma za a cizge ikhlasi a cikin aikinsa gaba daya أو حبط العمل الصالح بعد العمل ko kuma irin wannan mutumi da yake kallon aikinsa da ido na jiji da kai da ido na yarda da kai to irin wannan dalili yana sawa aikin bawa nagartattu su ɓaci bayan ya aikata su يقول ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزية الله يمس رحمة ينا فدا cikin مدارج السالكين yake cewa wa alamatu qabulil amal alamar da take nuna an karba aikin bawa ihtiqaruhu wa istiqlaluhu shine bawa ya ainihin rena aikin da yayi ya dauka cewa bai kai wato matsayin da Allah yake so ya kai ba wajen aikata wani aikin bai kai makura yadda Allah yake so ba ya dauka dai kawai ya dan yi wani gwargwadon abinda yake fatan Allah ya karba daga gare shi ne wastiqlaluhu kuma yana kankantar da abin yana ganin cewa yanzu Allah ya ce nayi kaza amma da kyar na samu nayi kazan nan wannan kazan da nayi bai kai adadin ko kimar abin da Allah ya ce na aikata ba yana kallon aikin cewa bai cika gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki yake bukata ba wasigharuhu fi qalbika kuma ka ainihin ɗauki aikin ya zama ɗan ƙarami a cikin zuciyarka ko da ka aikata aiki mai yawa ka ji cewa kaɗan ne wannan aikin kada ka girmama shi hatta inna al'arifa la yastaghfiru Allah aqiba ta'atihi har ya kai matsayin da al'arif shine bawan Allah na gari nagartacce yana yin istighfari a bayan dukkan wani aikinsa da yayi magabata sun kasance idan suka yi aikin alkhairi suna samun makyarkyata a cikin zuciyarsu an karba aikin ne ko ba karba ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wallazina yu'tuna ma atau cikin suratul mu'minun wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Allah ya ce su ne wa'inda suke ba da abin da suka bayar na kyautatawa, na sadaka, na ainihin biyayya wa Allah maɗaukakin sarki, na bin umarnin Allah, na kyauta wa ƙulubuhun wajila. Allah ya ce alhali zukatansu suna ainihin makyarkyata ba sa samun wato ba sa samun kwanciyar hankali ba sa samun ji a ransu cewa wannan abin da suka yi babban aiki ne suna jin ɗarɗar a cikin zuciyarsu annahum ila rabbihim raji'un cewa an karɓa ne ko ba a karɓa aikin nan ba domin su ababen komawa ne zuwa ga mahaliccinsu wannan ita ce ɗabi'ar mutanen ƙwarai idan aka yi to kuma mutum yana ji halƙubila minhu shin an karɓi wannan aikin daga gare shi ne ko ba a karɓa ba ya zamanto zuciyarka tana bainal khawfi war raja tana tsakanin tsoro da kwadayi shine Allah madaukakin sarki yace suna kirana suna bauta mun khawfan wa tama'an cikin suratul sajada suna masu tsoro suna kuma masu kwadayin rahmata suna tsoron azabata suna kwaɗayin rahmata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce cikin abin da muka ba su kuma suna ainihin ciyarwa to shine malam anan ibn al-qayyim yake cewa idan mutanen kwarai suka aikata aiki na ibada ko sun gama karatun alkur'ani ne ko suna cikin yin azumi ne ko suna cikin biyayya wa iyaye ko suna cikin aikata wani aiki da Allah ya yi umarnin a aikata shi ko bayan sun gama aikin suna yin istighfari وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا دومين أن رويت منزون الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن يي سلم أسلى أبن فرقو ديكي فاري ku duba girman ibada na bautar Allah maɗaukakin sarki da ke cikin sallah. To, banzon Allah bayan ya idar da sallah yana sallama abu na farko da yake fara yi shine istaghfarallaha thalathan sai yayi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sifantuwa da wannan aiki shine cikarka cikakken ahli sunna ba ka kirkiro wani abu naka ana yin sallama ka fara yi ba sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ana yin sallama manzon Allah istighfari yake yi kafa uku domin me yana fatan dukkan wani abu da ya gangaro ko ya samu a cikin sallar na gajiyawa Allah ina neman gafararka ina neman gafararka ina neman gafararka a bisa zamiya ko gajiyawa da ka iya aukuwa lokacin da nake aikata wannan ibada na sallah haka nan karatun alkur'ani kai haka nan idan azumi kai duk aikin da kai in kana istighfari a ƙarshen sa yana nuna kana neman Allah ya gafarta maka in an samu wata zamiya ko wani wato wata gajiyawa ko wani kuskure a lokacin aikata wannan aikin ibada to kana neman Allah madaukakin sarki ya dube ka da idan rahma ya karbi bautar daga gare ka kuma ya yafe maka gajiyawar da kai gaba ta biyar shine alkhawfu min adami qabuli al'amal gaba ta biyar da bawa zai ke ji a ransa cewa aikinsa da yayi akwai ikhlasi a ciki yaya zai samar da ikhlasi a cikin aikinsa gaba ta biyar ita ce alkhawfu min adami qabuli al'amal bawa yana jin tsoro shin an karba aikin nan ne ko ba karba ba shin aikin nan da nayi an karba daga gare ni ko ba a karɓa ba gabar da muka fara karantawa shine ya zamanto baya ganin girman aikin da yayi ya ɗauka aikin har yanzu bai cika ƙa'ida bai kai gwargwadon abin da Allah ke so yi ba to gaba ta biyu ko ta biyar ta biyu kuma a wannan zama shine ya ji tsoro wannan aikin an karɓa ne ko ba a karɓa ba kullu amalin salihin taf'aluhu ihtakirhu malam ya ce dukkan wani aiki mai kyau da za ka aikata dukkan wani wata biyayya da za ka yi cikin ayyukan bauta malam ya ce ihtaƙirhu ka rena aikin ka duba ƙanƙantan aikin ka duba kuma girman wanda kake aikin dominsa ka duba iko da buwaya da ɗaukakar wanda ya yi umarni da aikin sai ka ɗauka yanzu kai girmama kama aka yi da aka ce ka aikata aikin nan Allah yana son irin wannan aikin. Ba wai kai yanzu ka aikata wani aikin ka ɗauka ka yi wani abu na musamman wanda wato dole sai Allah maɗaukakin sarki ya saka maka a kai ba. Ka aikata aikin kana mai ƙasƙantar da kai, kana mai ganin kai aka yi wa alfarma da aka shiryar da kai. har kazan daga cikin waɗanda suke aikata wannan aikin wa idza amiltahu kun khaifan min adam qabulihi sannan idan ka aikata aikin ka zama kana cikin halin tsoro na wato shin an karbi wannan aikin ne ko ba karba ba wa min hifzihi yana daga cikin abin da zai kiyaye hakan shine adamul ujubi wal fakhri bihi bawa kada yana jin girman kai kada yana jin alfahari da aikin a shekara ta kaza ina azumi alamis da litinin ba na shan ruwa ha kana, kana yi tsawon shekarun to kullum in ka kai kana roƙon ya Allah ka karɓa daga gare ni ya Allah wannan aikin idan baka karɓa ba daga gare ni ina zan je a bani sakamakonsa ya Allah kai ne ubangiji na kana da wasu bayin ba ni ba ni ko ba ni da wani ubangijin in ba kai ba ya Allah ka tausaya mun ka karba daga gare ni ba dan na kai ba da haka bawa yake samun kusanci yake samun karbuwan aiki amma da girman kai da alfahari ai kaza mu muka assasa kaza aiki kaza na alkhairi shekara ta kaza ina yi ban taba fasawa ba to da kake shekara kaza kana yi baka taba fasawa ba a cikin shekarun nan da kake yi ikon ka ne ya baka rayuwar da kake aikata aikin ko kuma Allah ne rayar da kai Allah ne rayar da kai ya baka numfashi kake shaka daga numfashinsa wanda numfashin da kake shaka na minti goma ko awa ɗaya idan biya za ka yi a oxygen wanda bai kai wannan natural iska da muke shaka kyau da lafiya a jiki ba kowane awa ɗaya sai ka biya sama da dubu goma a 24 hours kana neman kuɗin da bai gaza naira dubu ɗari biyu da arba'in ba wannan iskar da kake shaka abincin da ka ci Allah ya baka, ya baka sitirar da kasa ya baka gurin kwana, ashe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka yi kokari ku kididdige ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi akan ku ba za ku iya kididdige su ba to idan ka gode Allah sai ya baka dama ka ƙara zamantowa kana samun ci gaba a aikin biyayya da ainihin ibada wa idh ta'azzana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد idan kuka gode Allah ya ce sai in kara muku in kara muku arziki in kara muku lafiya in kara muku biyayya in kuka kafirce Allah madaukakin sarki kuka kafirce daga bauta masa kuka yi masa gori cikin aikin da kuke na bauta kuka ki ku nuna cewa ku aka yi wa alfarma da aka halicce ku aka ba ku dama aka sanya ku cikin muminai Allah madaukakin sarki ya ce lalle azaba ta mai tsanani ce to malam ya ce bawa ya zamanto baya jin alfahari baya jin jiji da kai cikin aikin da yake yi bal yabqa al khawfu min adami qabulihi mu'allaqan malam ya ce ba haka ba bawa zai wanzar da tsoro a cikin shin wato a cikin rashin tabbas ɗin karɓan aikin nasa zai ratayar tsoro a kowane lokaci cikin aikin da yake yi shin an karɓa ne ko ba a karɓa ba shi ne Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani cikin suratu annahli yake ba da labari ƙishar wata mata da Allah ya ce kada ku zama irinta ta ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الله يتكد كزن كالتي نقضت غزلها كمروى النما تر وتتوروري عينهن توكي ko saƙar da ta yi, ita ta zauna ta ainihin yi saƙa, ta yi tuƙi ta ainihin saƙa abu mai kyau, ta tuƙa zaren. Bayan ta tuƙa shi ta kyautata shi ta inganta shi, kuma ta dawo tana warwarewa tuƙin da ta yi, ta warware saƙar da ta yi bayan kyautata shi da ta yi. Kaga ta aikin banza kenan wahala biyu. wahalar tukawa da saƙawa ga kuma wahalar warwarewa. To Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kada ku zama irinta, wacce ta ainihin warware ƙulli a wato saƙar da ta yi bayan ta ɗaura shi, bayan ta saƙa shi, ta kyautata shi ya yi ƙwari, ya yi ƙarfi. Wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa dukkan aikin da muka yi, mu yi ƙoƙari mu yawaita roƙon Allah ya karɓi wannan aiki daga gare mu. Mu yi ƙoƙari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana. وروى الترمذي عن الإمام وروى, وروى, وروى الأحمد وروى الإمام أحمد والترمذي أن المؤمنين أن أم المؤمنين عائشة قالت الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة da Imam Tirmidhi suka rawaito cewa uwar mu'minai na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare yarda da ita qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah fadin Allah da yake cewa walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un wa'anda suke bada abin da suke badawa na kyauta da sadaka sukatansu ko zukatansu suna makyarkyata cewa su an karbi wannan aikin daga gare su ne ko ba a karba ba kuma su lalle cewa zuwa ga ubangijinsu ne za su koma shin wannan mutumin ko irin waɗannan mutanen su ne huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah shin wa'anda ayan nan take magana akan su ko mutumin da ayat take magana akan sa shine wanda yake sata ko yake zina ko yake shan giya alhali kuma yana tsoron Allah tana tambayar annabi ne dangane da tafsirin wannan ayat kaga wannan yake ƙara tabbatar da ɓata da kuma da kuma daƙiƙanci na na ƴan ƙalaƙatu da suka ce ba za su yi amfani da ko ba sa buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin bayanin ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wannan balarabiya ce ba ƙuraishiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce wahayi yake sauka annabi yana ɗakinta wani lokaci yana kwance cikin mayafi ɗaya da ita sallallahu alaihi wasallam amma take tambaya ga fahimtar da ta yi dangane da wannan ayar shin wannan fahimtar ta ta daidai ne sai yau wani kidahumi ba gidaje malam baki tukururu wanda larabcin baya da alaka da ita ta kusa ko ta nesa shine wai yau yake cewa baya da bukatar bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ainihin fassara alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukar maka da dhikr shine alkur'ani litubayyana linnasi domin kai bayani wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka sassaukar musu na ayoyin alqur'ani wala'allahum yatafakkaruna don mutane suna tuntuntuni a cikin lamarin ayoyin da kuma umarni da hani da Allah madaukakin sarki ya bayar a cikin sa iya bayani mujarradan shine kawai a karanta ayoyi a fassara bakin su ba tare da an fito da hukunce-hukunce da ke ciki ba in har wayannan mutane larabawa wanda wato munasaba ta zo lokaci daban-daban suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ma'anar wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani kamar lokacin da Allah ya saukar da alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani basu cakuda imanin su da zalunci ba wayannan sune masu samun aminci a gurin Allah madaukakin sarki kuma sune shiryayyu lokacin da wannan ayar ta sauka sahabbai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka ce fa ayyuna la yazlimu nafsahu ya rasulullah wane ne ku a cikin mu dangane da wannan ayar in muka dauki doran ayar waye a cikin mu bai zalunci kansa ba ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce musu ba ku karanta ayar alkur'ani da Allah yake ba mu labarin wasici da lukmanul hakim yake yi wa ɗansa ba yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dan dana kada kai shirka da Allah madaukakin sarki lalle shirka zalunci ne mai girma wancan zaluncin ba zalunci ne na mu'amala tsakaninka da dan uwanka ba zalunci ne na mu'amala tsakanin bawa da mahaliccinsa ya hada ainihin Allah da wani cikin bauta. To in har sahabban annabi larabawa masu cikakkiyar basira da fahimta wa'inda suka rayu a zamani mafi daraja, suka rayu da wato halittar Allah mafi daraja shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suna da bukatuwa zuwa ga bayanin annabi wajen fahimtar Alkur'ani. Ina ga wani a yau dan wannan zamanin namu da muke rayuwa da shi muke cin tuwo iri ɗaya da shi mu kwana irin ƙasa ɗaya da shi ya ce shi baya da bukatuwa zuwa ga bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fassara alkur'ani kai ka san wannan gidadancin ya wuce yadda kake tunani kuma wannan ba gidajen shi yake cewa zai yi malamin suna ritaya ritaya dole ‘yan bid'a ‘yan ɗariƙu kuma su ma suna taya shi in ce ritaya ka ya ku yayi wa don da ya bi kan malamanku mutumin da littafin da kuke dogaro da shi ya ce ƙarya ne sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ne ya ce babu ceto ƙarya ne kwanciyar kabari wato babu azaba ko ni'ima a cikin kabari hadisin isra'i da mi'raji da aka yi tafiyar dare da annabi aka yi sama da shi annabi ya je karɓo sallah ya ce ƙarya ne da dukkan wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ne babu fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu yau ya zo ya ce yana yana so yi maja da ku yana so yi maja da ku don a yaƙi ahli sunna kai ka san wannan yaudarar kansa yake kuma yana nan yana ta ɗibansu yana ta kwasansu dama idan gigiwa irin wannan ta taso cikinsa ake zuwa da ƙidawumanci da, da, da, wauta irin tasu kamar yadda ɗan uwa bafa hotore yake faɗa yake cewa ba za ka zama ɗan bida'a ba sai an cire element of tunani a cikin ƙwaƙwalwarka wani abin da hankali ma ba zai ɗauka ba sai a zo maka da shi kuma ka karɓa ka ce addini ne ka yarda da shi ba hujja ba aya ba hadisi matar annabi sallallahu alaihi wasallama nana aisha ta tambayi annabi ta ce to wayannan mutane ko wannan ayar shin tana magana ne akan wayanda suke shan giya ko suke zina ko suke ainihin sata alhali kuma akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsu qala sai manzon Allah ya ce la ya binta abi bakr as-siddiq ba su ba ne ya ke ‘yar gidan Saidina Abubakar. Walakin na humulladi na yusalluna, a'a, wa'yanda Allah yake nufi a cikin wannan ayar su ne wa'yanda suna yin sallah, waya sumuna suna azumi, waya tasaddaƙuna kuma suna yin sadaka, kunga dukkan aikin ɗa'a da bin Allah suna yi, wa hum kha'ifuna Allah yi taƙabbala minhu. amma suna aikata wannan aikin suna masu jin tsoro kada su je aikin nan ba a karɓa ba daga gare su kaga da fahimtarta da abin da ayar ke nufi mai an yi hannun riga ita ga abin da take fahimta kuma ga abin da Allah yake nufi da babu bayanin hadithin annabi da babu bayani daga annabi da wannan ita ce fahimtar da take kai kuma ita ce za ka samu da yawa cikin mai cikin waɗanda za su karanta ayar suke da fahimta a kai. Ƙwala ibn Kathirin fi tafsiri ƙaulihi ta'ala, Imaduddin ibn Kathir Abu Ismail Abu Fida yake faɗa cikin tafsirinsa, yake ce dangane ƙarƙashin wannan ayar, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un yake cewa ai yu'tuna al'ata sune suna ba da kyauta وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم سنا ما سصورو سنا ما سمى كركتن كدا بأكر بابا دقليسو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سنا أيلهن تيدا أبنتي أبسا سنوان دسكبا وكو أبسا سنا سن أبنتي suna ba wa miskinai suna ba wa marayu suna ba wa ‘yan firsina wa'inda aka tsare su ko ribatattun yaƙi inna ma nut'imukum liwajhillah in suka bayar suna cewa mu fa mun baku ne dan Allah ba dan gori muka baku ba kuma ba dan mun baku bane dan mu wasu ne dan Allah muka baku muna da bukata mu kuma Allah kuna da bukata mu kuma Allah ya ba mu gwargwadon abin da zamu iya baku muka ba ku cikin ajiya da Allah ya ba mu na dukiyarku ba wani gwanin ta bace ba wata gwanin ta bace muka yi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma ba ma bukata ba ma nufin wani sakamako a gurin ku ko ku gode mana in sun bayar tafiya suke yi li khawfihim an yakunu qad qassaru fil qiyam bi shart al i'ta kuma suna min suna samun wannan tsoro da makyarketa a cikin zuciyarsu ne domin me suna tsoron kada ya zamanto sun gajiya sun rage cikin tsayuwa da sharaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na ainihin kyauta, cewa in za a ba da kyauta a cika wainan sharuɗin kafin a ba da kyauta. Wal ikhlasu, mala ya ce kaga ikhlasi, yahtaju ila mujahadatin yana da buƙatuwa zuwa ga wani irin wata iriyar mujahada, wani irin ƙoƙari, wanda wannan ƙoƙarin qabla al'amali, bawa da zai yi ikhlasi yake so ya samu ikhlasi, cikin dukkan aikin da zai yi to yayi iya kokarinsa kafin ya fara aikin ya samar da ikhlasi wa athna'ahu kuma ya samar da ikhlasi a lokacin da yake aikata aikin wa ba'dahu kuma bayan ya aikata aikin ya samu ikhlasi a zuciyarsa domin kowace gaba daga cikin wayannan gabobin idan ikhlasi ya zama babu a cikin aikin bawa aikin yana iya zamantowa lalatacce idan ya fara shi babu ikhlasi aikin ya zama babu shi ya yi aikin banza idan lokacin da yake aikata aikin ya zamanto babu ikhlasi a lokacin da yake aikata aikin zarfu zaman na aikin sai zamanto mai aikin ya tafi a banza babu lada sannan bayan ya aikata aikin in bai dawwamar da ikhlasi ba ya bi shi da gori ya bi shi da jiji da kai ya bi shi da ganin wani abu yayi na musamman a lokacin shi ma ikhlasinsa yana zamantowa lalatacce gaba na shida adamu ta'assuri bi kalamin nas duk wanda yake neman ikhlasi cikin aikinsa kada ya rudu da abin da mutane suke ainihin fada ya zamanto an yakuna almadhu wadh-dhammu sawa'un alai ya zamanto yabo da ainihin kushe na masu kushe abu ɗaya ne a gunsa wanda suka yabe shi shi bai dan su yabe shi ba damuwarsa bane wanda suka kushe shi bai yi don su kushe ba ba damuwarsa ba ne kushewar ba zai sa ya daina ba arrajulul muwaffaqu mutumin da ya dace huwa alladhi yata'assaru bima huwa alladhi la yata'assaru bi madhin nas shine wanda baya tasirantuwa da yabo na mutane fa idza asnau alaihi khairan idan suka yi masa yabo na alkhairi in fa'ala ta'atan in ya aikata aiki na bin Allah na biyayya لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله hakan baya ƙara masa komai sai ƙara yin tawadu tawalu kaskantar da kai da kuma tsoron Allah madaukakin sarki wa ayqana bi anna madhan nasi lahu fitna kuma yana samu yaqini a zuciyarsa cewa yaban nan fa da mutane suke masa wata fitina ce a alhaji wani shi ya aikata kaza shi ya tona rijiyar nan shi yake ba da abincin nan shi yake aikata aikin alkhairi kaza yana ji a ransa cewa yaban da ake masa fa wata fitina ce in yayi sai ya boye baya bukatar mutane su yaba masa ko su gode masa wannan kuma ba yana kore idan aka yi masa in aka yi maka alkhairi kai kuma ka gode ka yaba ba dan annabi yace man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu Nabi ya ce wanda ya muku aikin alkhairi ya kyautata muku ku ainihin saka masa. In lam tajidu ma tukafi'u lahu fa ma tukafi'uhu fad'u lahu. In ba ku da abin da za ku saka masa na alkhairin da ya muku ku yi masa addu'a. Ku gode masa in babu ku yi masa addu'a. Kai da aka yi wa alkhairi shari'a ba ta hana ka ka gode ba. Shi wanda ya alkhairin ne shari'a ta hana shi ya rudu da alkhairin da ya yi. وأيقن فدعا ربه أن ينجيه من هذه الفتنة daga nan ne bawa sai ya roƙi ubangijinsa ya tsiratar da shi daga wannan fitina falaysa ahadun yanfa'u madhuhu kuma ya sani cewa babu wani ɗaya da yabansa zai amfanar da shi in ya aikata aikin alkhairi wa yadurru dhammuhu ko kuma zarginsa zai cutar da shi idan bai aikata aikin alkhairi ba illallahu tabaraka wa ta'ala face Allah maɗaukakin sarki wanda ya ɗaukaka wanda ya buwaya wato bawa ya ji a ransa cewa in bai aikata alkhairi ba wato in yi aikata alkhairi duk yabon da za a masa wannan yabon ba zai kare shi da komai ba ba zai rage shi da komai ba in dai har Allah madaukakin sarki ya yabe shi to shikenan shi ya tsira sannan ya ji a ransa duk zargin da za a yi masa akan wani abu da yaki wanda yake na cutarwa ne ko mutane suke so ya aikata amma shi a islahi ko a maslaharsa da hangensa wani abun ba alkhairi bane yaki mutane su zage shi su ci mutuncinsa ko wani aikin alkhairi yana so yayi amma mutane ba sa so yayi abin amma shi duk hangensa da tunaninsa da iliminsa wannan abin alkhairi ne to wannan ya ji cewa duk zargin da za a masa duk zagi da kushen da za a masa in dai Allah madaukakin sarki bai zarge shi ba ya tsira to ya aikata aikinsa kawai fa anzilin nasa manzilata ashabil qubur malam yace ka sauke mutane a matsayi na mutanen kabari fi adami jalbin naf'i laka ta cewa kai da kake cikin kabari waɗanda suke bayan ƙasa duk abin da za su yi babu wani amfani da za su iya kawo maka wa daf'i dhurri anka kuma babu wani cutarwa da in kana cikin kabari kake cutuwa da shi na azaba ko wahala ko kunci ba za su iya ije maka wannan wato cutarwan ba ba za su iya raba ka da wannan halin da kake ciki a cikin kabari ba ko da mutanen duniya za su taru akan kabarinka ba za su iya amfanar da kai ko su cutar da kai ba to in kana raye kana aikin alkhairi ka ajiye mutane a matsayin mutanen da suke ka ajiye su a matsayin kana cikin kabari yabon su ba zai amfanar da kai ba cutarwan su ko kuma zargin su ba zai cutar da kai ba yaqulu ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana faɗa a cikin sayyidul khati yake cewa tarkun nazari ilal khalqi idan za ka yi aiki ka daina ainihin kallon mutane ka daina wato rataya da abin da ke gurin mutane ka daina tunanin neman yardar mutane duk aikin da za ka yi ka yi ƙoƙari wajen neman yardar Allah maɗaukakin sarki cikin wannan aikin sannan ya ce wa daf'i durri anka sannan la wa mahwul jahi min qulubihim bil amal sannan ka ainihin shafe ka ainihin kwabu gabarin son neman ɗaukaka da shura a gurinsu duk aikin da za ka yi kada ka nemi mutane su yabe ka kada ka nemi don ka bayyana mutane su san ka malam ya ce walihtimami bi islahin niyyati kai ƙoƙari ka himmatu wajen gyara niyyarka min tazayyunin nafsi linnas kada ka bari ranka tana ainihin kokarin zayyana wa aikin da zaka yi da mutane sannan wa ikhlasil qasdi ka ainihin yi ikhlasi cikin aikin da zaka yi ala an yakuna al'amalu lillahi wahdahu ya zama aikin dan Allah shi kadai zaka yi sawa'un kana fil khalwati aw al jalwa daidai ne wannan aikin a fili ne ko a boye kai don Allah kawai yakunu al-ikhlasu niyyatu huwa asasuhu ya zama wani aikin da ka sanya ginshikin sa ya zama to ikhlasi ne wa sitril hali ka sitirta halin da kake cikin aiki huwa alladhi rafa'a man rafa'a wannan shine dalili da ya jawo wa'anda suka samu daukaka suka samu daukaka suka samu matsayi na musamman a gurin Allah madaukakin sarki ya zama to duk aikin da zaka yi kada idan mutane ya sa ka kyautata aikin ko ka muna nashi kada neman shuhura ko ɗaukaka abun mutane ya sa ka kyautata aikin ko ka munana shi kawai ka yi ikhlasi kai don Allah idan Allah ya yarda da kai cikin wannan aikin ka rabauta ka tsira idan Allah bai yarda da kai ba cikin wannan aikin du yaban da mutane za su yi du wato wato wato maganar kirki da mutane za su yi a kanka matukar Allah bai yarda da wannan aikin da kai ba ka taɓe ka lalace mai nuna lokaci yana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa muka yi dare Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muka yi karancin ilimi ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين